ذلك الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فكروا لما يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون الحمد لله a ayoyin da suka gabata Allah ya faɗa mana irin alkawarin da ya ɗauka da banu Isra'ila da kuma irin maganganun da su banu Isra'ila suke faɗa dangane da alkawarin da Allah ya ɗauka da su Allah ya ce mana walamma ja'ahu وإذا كذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله har zuwa ƙarshe wannan aya tana dauke da alƙawarin da ya doka da Allah ya doka da bani Isra'ila to a ayan da ke gaba Allah ya ce mana sun sai rayuwar duniya da lahira sayar rayuwar duniya da lahira sai ya saka su suka kafirce da alƙawarin da Allah ya doka da su Allah ya ce ulaiikal ladina tarawal hayatad dunya bil akhirah فلا يكفر عنهم العذاب ولا هم يشعرون فقال الله يتمنى وقالوا قلوبنا قلوب sai su wa'innan banu isra'ila suna cewa annabi mu fa zuciyarmu a yanke take duk abin da zaka fahimta zaka faɗa ba za mu fahimci ba za mu fahimci ka ba wa qalu qulubuna qulub Allah ya ce bal la'anahum Allah bi kufri Allah ya ce bari lallai Allah ya la'ance su da wannan cewa da suka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa qalilan ma yu'minun yan kadan ne a cikin su wanda suka yi imani a malamai sun ce malamai qira'a sun karanta wa qalu qulubuna ghulf da qira'a biyu wasu sun karanta wa qalu qulubuna ghulf بتشديد اللام كده سن شد ملام وقالوا قلوبنا غل معنى سن شي قلوبنا غل زوجيهم تنا ciki a wannan fasaran wannan kira'a kenan to idan kira'an kuma da yace wa qalu qulubuna ghul zuciyarmu yana yanke ma'ana zuciyarsa yana rufe ba za su fahimci komai daga gurin manzon Allah ba shi to wanda suka ce gullu sun fassara shi da cewa ya suna nufin su zuciyarsu yana cike da ilimi don haka ba za su fi komai daga gurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda suka karanta shi kuma da gulu suka yi tarjini ma wannan lamun suka masa sukuni sai suka ce to suna nufin zuciyarmu yana rufe ma'ana kulubuna fi akinna zuciyarmu yana rufe kamar yadda Allah ya faɗa mana dangane da kafirai a baya ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب ثم تفسر Allah ya faƙalilan ma yuminu kaɗan ne daga cikin su kai imani to ma a nan wajen zali dace faƙalilan ma wannan ma zali dace ba ta da wani aiki cikin wannan jumla kamar yadda dama larabawa suka kawo wani harafi da zai zama to zaji baya da wani amfani cikin jumla misali ma ko da cikin ayoyin Qur'an Allah ya mana fa bima rahmatin rahmatun min Allah linta law walau kunta fadlan kalila qalbi lam faddu min hawl fa bima rahmatun min Allah to ma anan wajen zaki dace ma'ana fa bi rahmatin min Allah da rahman Allah amma za ka ce fa bima rahmatun min Allah wannan gyara jumla yake kawai zaki da shi ko kuma Allah da yace wa ma khalaqa dhakara wal unsa wannan ma anan ita ma zaki dace tunda dai in da ka fasara sai dai ka fasara ta da wal zakara wal unsa da namiji da namiji ko da ke Abdullahi bin Mas'ud ma radiyallahu anhu shi haka ya karanta ayat ya karanta wa ma din ba sai karanta ta da kawai da wal zakara wal unsa to misali idan mun lura nan ma wa ma khalaqa dhakara wal unsa ma anan waje ita ma zaki dace ko kuma misali la uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillu bi hadha al-balad la a wannan wajen ita ma la zagi da shi abinda ayan take nufi uqsimu bi hadha al-balad sai aka kawo wannan la amma la din ba ta wani aiki a gurin ba wai Allah yana nufin ba dan rantsi da wannan ma malamai suka ce tasbihi ne uqsimu bi hadha al-balad ina rantsuwa da wannan gari wa anta hillu bi hadha al-balad tabiya da kai annabi kana cikin wannan gari sallallahu alaihi wa sallam to idan mutum ya yarda har Allah ya rika zuciyarsa to zuciyarsa ba za ta ba za ta fahimci komai daga shari'a ba dan akwai gejin da mutum zai kai na sakon Allah ta yadda zuciyarsa gaba ɗaya zai mutu akwai gejin da mutum zai kai na ƙarya ta yadda gaba ɗaya ma zai zama makareci ne tutan Allah ma zai kira shi da makareci akwai gejin da mutum zai kai na rashin na kin gaskiya ta yadda za a makantar da idansa ko ya ga gaskiyan ba zai ɗauki gaskiyan ba kamar yadda Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall to idan mutum ya riga zuciyarsa yayi ko ba zai fahimci gaskiya ba to shine suke faɗa mu zuciyar mu fa arbe wa qalu qulubuna ghulf Allah ya ce bal la'anahumullahu bi kufri bari ya rasulullah bal ai lallai su din nan Allah ya la'ance su da kafircin wa qalilan ma yu'minu kadan ne daga cikin su waɗanda za su yi imani da Allah ta'ala na'am
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستكبرون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستكبرون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين Allah ya ce wa'annan banu Isra'il wa'annan Yahud da suke da wannan tsananin tsauri kafin fa a turo ka ya Rasulullah sun san da kafin a turo ka har suna neman suna bugun kirji da kai wa larabawa lamma ja'ahum kitabun min indillah lokacin da littafi ya zo musu daga wurin Allah wani littafi alquran مصدق لما معهم wannan littafin yana gaskata abin da yake wajen suna a saura da injila kuma wa kanu min qablu yastasbuna ala alladhina kafaru kafin a zo da kafin qur'anin ya sauka kafin kuma annabi ya zo yastasbuna suna neman nasara da annabi muhammadu ala alladhina kafaru akan kafirai amma falamma ja'u ma'ahu kafaru bihi da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafirce fala'anatullah da al kafiri Allah ya ce la'anan Allah ta tabbata ga waɗannan kafirai sai aka ce to wannan aya ita ce farkon ayan da ta fara ɗaukar ghairul maghdubi alayhi dama an ce suratul baqara tana warware abin da ke cikin suratul fatiha suratul fatiha da ke tare a baya mun karanta wato abubuwan da suka shafi wasu ayoyi na fatiha din to amma nan فباءوا بغضب على غضب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بفعلان الله على الكافرين لا تفار بين أبو الذي كتب غير المغضوب عليه دام المغضوب عليه سوني وإن لم يكن صالحا في يوم كما يجب أن على حديث من الله صلى الله عليه وآله وسلم يرشد حديث لك معاذ بن جبل فلنقما da bishir bin bara waɗannan sahabbai guda biyu mu'azu bin jabal ya musulunta sannan shi ma bishiru gudun bara shi ma ya musulunta to suna ce ma yahudawa ya ma'asharar yaƙi ittaqullaha wa amsi ku ji tsoron Allah ku musulunta faqad kuntum tasfihuna alaina bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kike ce musu haƙiƙa ja kun kasance kuna neman nasara a kanmu da muhammad wa nahnu ahlu shirkin lokacin mu muna mushrikai وتخبروننا أنه مبعوث كنا بام لا باب ذا أتولوا ونحن النبي وتصفونه لنا بصفته سنن كنا سبا سامنا ونحن عدم لذكر جنسا فقال سلام بن مشكم wani daga cikin yan gudawan sunansa salamu bin mashkam yake ce yake ce ma mu'azu bin jabal ma ja ana da shay'in na arihu wannan annabi bai zo mana da komai wanda muka gani wa ma huwa billazi kunna nazkuru lahu ba shine annabi da muke ambata muku yi ba to shine Allah ya saukar da wannan aya da man sun yi taurin kai annabi Muhammadu ya zo musu sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake ba su labari cewa da fa sun riga da sun san da zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har suna ba da labari ma 'yan uwansu dangane da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da annabi ya zo suka gaba a cikin sai ba sai suka kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to la'anta ya tabbata a kansu sabila da wannan kafircewa da suka yi masa tare da kuma sun sai shi to kamar yadda Imam al-Qurtubi ya fassara wannan aya ya ce su banu Isra'ila kafin a turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zamanto duk lokacin da yaƙi ya faru tsakaninsu da wasu ƙabilu sai su na cewa ya Allah muna roƙonka don darajan annabi Ahmadu wanda ka yi mana alkawari cikin attaura za ka turo shi Allah ka ba mu nasara a kan waɗannan kafirai daga nan kuma in suka fara yaƙi sai Allah ya ba su nasara ma'ana dai sigan abin shi ne suna tawassuli da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam malaman tafsiri da yawa sun tafi akan cewa tawassuli suke yi a cikin su akwai Asim bin Amr bin Qatada a cikin su akwai Sa'id bin Jubair a cikin su akwai Ikrama Maula bin Abbas a cikin su akwai shi kansa Abdullahi bin Abbas sannan kuma akwai akwai akwai Ibn Najib akwai Mujahid akwai Abu Aliya duka sun yarda da cewa wannan aya abin da take dauke da shi shine banu isra'ila kafin a turo manzon Allah sun zama su suna tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna bugun kirji da cewa Allah ya ce zai turo annabi amma su duk tsammanin su sun tsammaci wannan annabin a cikin su zai da suka gaba a cikin sai fito ba kuma sai suka kafirce suka yi azawa shi yasa wasu da yawa daga cikin malaman mu magabata suna fassara wannan aya daga cikin dalilai na yin tawassuli da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam musamman a cikin akwai Imam al-Qurtubi Imam al-Qurtubi a tafsirin sa da yazo wannan aya karare ce ayan abin da take dauke da shi shine suna tawassuli da annabi da suka ga annabi ba a cikin sai yake ba sai suka kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin magabata akwai Ibn Zayd Ibn Zayd yace yahudu sun zamanto yastabbihuna ala al-kuffari suna yin suna neman nasara akan kafirai kafiran larabawa kenan suna musu suna neman nasara akan su suna musu alfahari da fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce musu amma wallahi law qad jaa nabiyyun alladhi bashara bihi Musa wa Isa Ahmad lakana lana alaikum sultan suka ce wallahi kuma da hankalinku suna faɗa ma larabawa kenan suna ce ma larabawa kuma da hankalinku idan kuka yarda kuka bari annabi Muhammadu Ahmadu wanda ya zo cikin littafin Attaura da Injila idan dai har ya zo to lallai da mu samu karfi a kanku kuma ba ku isa ku zo ku sha gaban mu ba shine Allah ya ce wala ma ja'ahu ma arhu kafaru lokacin da abin da suka san shi karara ya zo musu kafaru ne sai suka kafirce da shi Allah shine yake ya lalace to a wannan aya akwai abokan nisa guda ɗaya ashe koyar da tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a cikin littattafan annabawa da suka gabata ma da akwai tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma banu Isra'ila cikin littattafan annabawa da suka gani suka zama suna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ma ayoyin Qur'anin da yawa sun bayyana cewa za a yi kamun kafa a yi tawassuli da manzon Allah kamar yadda a baya da dama mun karanta abin da ake nufi da tawassuli da manzon Allah shine ka ce Allah ina roƙonka dan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ayan abin da take koyarwa ke kuma abin da take dauke da shi ke yahudu suna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a turo shi da aka turo shi suka ga baya cikin su suka bar tawassuli da shi kuma suka suka kishi imani da shi sabila suka sun ga ba a cikin su yake ba to amma yanzu abun mamaki sai kaga lamarin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dauke shi ma an saka shi a babin shirka a wajen wasu jahilai ana rubuta cewa idan ka ce Allah ya maka dan annabi ko kuma ka ce a baka dan annabi kaman wannan abin shirka ne wannan abu kuma ba shirka bane ga qur'ani nan ya faɗa yahudu suna tausiri da annabi wani ayat na qur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya ku mu'minin ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa ga manzon Allah zuwa ga Allah ta'ala ku nemi tsani zuwa ga Allah ta'ala to tsarin da Allah ke nufi cikin halittunsa kenan to duk cikin halittun Allah akwai wanda ke da girma kamar Annabi Muhammad to ashe babu wani wanda ke da daraja idan dai da akwai wani abin da za a yi da a nemi kusanci da shi zuwa ga Allah to wannan abun a bayan Annabi Muhammad al'umma musulunci gaba ɗaya ba su san hana roƙo dan annabi ba sai da ibn taymiya amma duk magabata tun daga kan sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'u tabi'in dukkan babu wanda bai san tawassuli da manzon Allah ba kuma babu wanda bai tawassuli da manzon Allah ya ce tunda bayan mun faɗi yadda sahabbai suke yi ba ma da manzon Allah ba da dubban manzon Allah rigan manzon Allah wanda yake wajen sai da tana asma'u bintu abi bakr rigan ne akan jika a sha ruwan rigan ana neman albarka da rigan ana kamun kafa da rigan zuwa ga Allah ga yadda muka je Khalid ibn Walid yana kamun kafa ba ma da manzon Allah ba yana kamun kafa da gashin annabi zuwa ga Allah ta'ala wallahi duk hana tawassuli da manzon Allah wallahi duk sharri ne na wahabiyyanci kuma mu'assasin wannan fikirin shine Ibn Taymiyyah kuma duk magabata Imam Malik yayi tawassuli da annabi Imam Shafi'i yayi tawassuli da annabi imamu ahmad ibn hanbal yayi tawassuli da annabi imamu abu hanifa yayi tawassuli da annabi ba imamu abu hanifa din bane ke ce ya sayi da sadati jibu ka qatilan arjuni daka wa ahtani bi maka kike ce ya annabi jibu ka qatilan nazo ina nufin ka yace ma annabi arjuni daka ina neman yardanka wa ahtani bi maka kuma ina neman ganuwa da ganuwanka yace wallahi ya khairal khala'i inna li qalbun mashuqun la yarumu siwaka yace wallahi ya fiyayyen halittu ina da wani zuciyar da yake mauta cikin shauki wanda baya neman kowa sai kai a ƙarshe ke kawo shi imamu abu hanifa shi ke kawo bayanin tawassulin annabi adamu yace anta alladhi lamma tawassala adamu min zillatin bika faza wa huwa abaka yace kai ne lokacin da adamu yayi tawassuli sabila da kuskuren da yayi na hana cin ɗan itacen bishiya da aka yi kuma ita ɗan itacen to da yi tawassuli da kai sai ya rabauta sai wa huwa abaka sannan kuma shi adamu shine babanka ya rasulullah amma sai gashi shi adamu yana tawassuli da kai sallallahu alaihi wa sallam to dukkan magabata sun tafi akan tawassuli da manzon Allah wallahi ba a san wani magabacin kirki guda ɗaya da ya hana yin tawassuli da manzon Allah za mu ambaci wasu ka'ima daga cikin waɗannan magabatan ga littattafansu ga bayanansu sannan su wanda suke hana a tawassuli da manzan Allah kuma sai su ɗibo su faɗi magabacinsu akan hana tawassuli da manzan Allah magabacinmu na farko akan umarni da tawassuli shi ne jini na rasulullahi annabi da kansa ya ce a yi tawassuli da shi hadisi muslim wanda aka karɓa daga wajen Usman ibn Hunay annabi ya ce masahabinsa makawo da ya zo wajensa annabi ne koyar da shi ya ce ka ce Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilayka bi nabiyyir rahma ina neman samun kafa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne koyar da shi wanda dai karshen ikrari kenan annabi da kansa ya koya a ita wasu ne amma wai yanzu idan ka ce Allah ya baka dan annabi ko kuma ka ce a baka dan annabi wai a'a annabi baya da darajar da zaka kusanci Allah da shi ka ce Allah ya baka wannan dukka yana daga cikin fitinan da wahabiyanci ta haifar wallahi kuma Allah ya la'anci wannan tafiya tunda tafiyan an gine ta ne akan rushe darajojin manzon Allah ai muna ji muna gani idan ana maganar darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne da ga suna gajiya suna kushiya suna gogewa amma idan ana maganar daraja na magabatan su ba sa goge ai mun yi bayani dangane da kasancewar annabi rayuwa yana raye mun yi bayani a baya amma su da zuwa shugunan cewa kake shugunan su suna raye kabila da shugunan su shahidai ne ta iya yiwa suna sallah aka kashe su tunda suna sallah aka kashe su shahidai ne wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kana haka idan aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haske ne kamar yadda na ji wani wai malami ne shi sannan kuma malamin ma wai mahaddaci ne shi wai kuma mahaddacin ma muhaddisi ne wai masanin hadisi ne shi amma duk qur'ani bai ga yadda Allah ya ce annabi haske wai Allah ya tsine wannan ilimi a duk qur'ani baka ga yadda annabi ce Allah ya ce annabi haske bane ƙarya ne ina ya ahli kitabi kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin ina inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira ina kamar wa idan ayoyi idan cikin Qur'ani baka gani ba cikin hadisai baka gani ba baka ga hadisin Jabiru ba Jabiru da ya tambayi manzon Allah ya ce me Allah ya fara halitta annabi ya ce masa nura nabiyika ya Jabir amma dukkan idan an zo batun annabi haske ne sai kaji ana dajiya ana gogewa kana idan an zo an ce annabi Muhammadu ya zama wani ilimi wannan ilimin yana da munasaba da gaibi sai a ce ƙarya ne annabi bai san gaibi ba Allah shi kadai ya san gaibi a ba ku kuwa ina kuke kai hankalin da aka ce annabi ya san gaibi ya san gaibi ba a ce fa shi ya sanar da kansa gaibin ba fa cewa aka yi Allah ne ya sanar da shi kuma a dukkan maratibu ta gaini dukkan maratibu ta gaini babu wata gaini wanda ɗan adam ya ji labarin wannan gaibin daga gun manzon Allah fa sai Allah ya sanar da annabi wannan abu idan ka ɗauko baji na san'iyar abubuwan da jin labarin su kai baka gan su ba amma ka yi imani da su ka yi imani da wuta baka ga wuta ba ka yi imani da aljanna baka ga aljanna ba ka yi imani da kiyama baka ba a tashi kiyaman ba ka yi imani da mala'iku baka ga mala'ikun ba ka yi imani da Allah baka ga Allah ba cikin wa'innan koyayyun abu wanda dukkan mu a gurin mu wa'innan abu gaibu ne wanne ne manzon Allah bai san shi ba yanzu dai duk cikin duniya gaba daya babu wani wanda ya taba shiga wuta ko ya taba ne da wuta ya ga wuta babu to dan haka duk mutanen duniya wuta gaibu ce a gurin su in dai wutar lahira ce haka duk mutanen duniya babu wani wanda ya taba shiga aljanna ya ga me ke cikin aljanna dan haka gaibu ce aljanna gurin mutanen duniya to amma annabi ke ce ya shiga aljanna ya leka aljanna ya ga mafi yawan wanda suke cikin aljanna fakiran mu'mini ne ce ya leka wuta ya ga mafi yawan wanda suke cikin wuta mata ne yace da yaje aljanna ma ya je gidan sidna abubakar har yana faɗa ba sidna abubakar matan da na gani a aljanna irin matan da kake son su ne masu masu bakin lebi matan ka na aljanna yace umaru amma kai bai shiga gidanka ba annabi ce ne yasa yace ya rasul annabi yace masa tabiya da na san kai ne kishi ne yace ya rasulullahi in zan yi kishin har kai zan yi wa kishi ai in zan yi kishi ma ban da kai ya rasulullah annabi ke ba da labarin aljanna annabi ke ba da labarin wuta da aljanna da wuta duk gaibu ce a gurin mu yanzu idan muka ce annabi ya san gaibu mun yi ƙarya kenan ta wannan bangare din mala'iku ma gaibu ne a gurin mu tunda ba mu taba ganin su ba amma sai gashi Allah na ce mana annabi ya ga mala'ikun wala qad ra'ahu bil ufuq al mubin wama huwa ala al ghaib bi dalil wama huwa bi qawli shaytan rajim ya ga jibril a a sararin sama a wani wajen walaqad ra'ahu nazlatan ukhra Abdullahi ibn Mas'ud ya fassara shi da cewa annabi ya sake ganin mala'ika Jibrilu a siffarsa ta mala'iki nazlatan ukhra a wani waje daban bayan ya ganshi a garu fira wajen da ke bauta to ya sake ganin sa nazlatan ukhra a wani waje daban wanda suka ce mustawa kenan wa'annan duka ba gaibu bane Abdullahi ibn Abbas bai ce annabi Muhammad ya ga Allah ba ayin Qur'ani ta faɗa ما ذاك البصر وما تغى لقد راى من ايات ربه الكبرى او نجم فتمارونه على ما يرى sai muka tambaya su waye masana qur'ani a duk duniya waye ya kowa sanin qur'ani sai aka ce mana abdullahi ibn abbas a harkan annabi babu wanda ya kai sanin qur'ani sai muka ji abdullahi ibn abbas ya ce annabi muhammad ya ga allah ya ga allah to ashe wuta gaibi aljanna gaibi mala'iku gaibi Allahu shi ne babban gai wanda babu gai gaba da Allah duka annabi ya zama waye sanar da annabi Allah ne ya sanar da shi wala yusiru ala ghaibihi ahada illa man nazzala min rasul bai bayyana gaibin zama kowa sai abin da ya yarda ma wani annabi amma duka da mu da su dangane da wadannan mana haka shi yasa muka ce wallahi ba su san manzon Allah zuciyarsu babu kaunar manzon Allah duk wanda zai ce Allah ya ce annabi ya ce ka ce annabi bai kai ba mai qadir ya ya fada cikin hadiba cikin babun kare martaban manzon Allah yace duk wanda ya sauya darajar annabi dai dai da kan farce dai dai da kan farce kafiri ne kuma jinin da ya halarta kuma wallahi wa'annan mutanen suna darajar annabi suke sauye to bari mu ji maganar tawassuli da manzon Allah shine mahallin shahidin mu na wannan aya mu ji shin tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min yi bayanin sa a baya to za mu da tambayar magabata za mu da tambayar littattafai kuma ga su da farko dangane da ka roƙa ka ce ne ma Allah dan annabi ka ce Allah ka bani dan annabi za mu fara tambayar magabata cikin malaman hadisi za mu fara tambayar wanda za mu fara tambayar shi ne za mu tambayi za mu tambayi alhafiz أبو الشيخ الأصبحاني ليقرأ وأن الإمام الذهبي يكتب في السير وأعلان النبلاء إمام الذهبي يكتب في السير وأعلان النبلاء الحافظ أبو الشيخ الأصبحاني babban malamin hadisi cikin tabi'ai ya zo kabarin manzon Allah yana ce والشكوى إلى رسول الله من الجنود yana ce ya Rasulullah ina kawo kukan ka kawo min ɗauki daga wahalan ɗauki da yunwa na ba wanda alhamdulillah imamu zahabi ne da shi cikin jama'a ala ne mubala mujallali na kowace hadisi da na arziki sannan idan muka tura gaba mu sake tambayan mu sake tambayan alhafiz abu sayyid almakki alhafiz mu tambayi littafin da ake ce masa dalilu taqiyyi shafi na daya ay bolin na daya shafi na sittin da sama yake cewa atawassalu ila Allah bi sayyidil mursalina ina kamun kafa zuwa ga Allah da shugaban manzanni annabi Muhammad wannan alhafiz Abu Sayyid al-Makki ke sannan mu sake tambayar alhafiz Abu al-Mahatim Muna Hamza al-Husayni al-Dimashqi shi ma babban malamin hadisi ne cikin magabata shi ma cikin littafin nan da ake ce masa Zailu Tazkiratul Jihadi yayi tawassuli da annabi yace bijahi nabiyil mustafa wanda an fitar cikin shafi na daya a bolin na daya shafi na ɗari uku da goma sha biyar sannan mu sake duba littafin littafin nan da ake cewa tarihu bagdada mu tambayi almuhaddisu abu ayyub khallal za mu ji idan ya tinkari wata bukata ya ce fasasattu idan ya tinkari bukatarsa ta rayuwar duniya ko ta lahira shi ba ma da annabi ke tawassuli ba da jikan annabi ke tawassuli yace fa inni aqsidu qabra musa bin ja'far fa atawassalu bi yace ina fuskantar kabarin musa bin ja'far jikan manzo Allah ne ke tawassuli tawassuli ma'anar tawassuli shine da roƙi Allah dan wani kamar da ce Allah don annabi Muhammad ko kuma Allah dan shehu Tijjani shi kamar ko kuma Allah dan Ibrahim masoyi manzon Allah kana alhaji wa abi ibnu abi tibiya wanda duk wani wanda ke da alaka da ilimin hadisi ya san waye ibnu abi tibiya to shi ma yayi tawassuli da annabi me yake yace da hakkin nabiyyi Allah don alfarman annabi yana nan cikin littafin da ake cewa sharaf bai mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar sannan mu sake neman alhafiz ibnu al-jawzi ibnu al-jawzi ma gwarzo ne zakara ne cikin malaman hadisi idan an ambace mu biyu ake to shi ma ya tausi da annabi yace bi haqqi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ina roƙon Allah don kima da darajar manzon Allah a gurinsa yana nan cikin zalul majid mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da hamsin da uku sannan mu sake tambayan alhafizu ibnul qaisarani cikin tazkiratul tazkiratul ibadi yayi tawassuli da manzon Allah ya ce tawassalu bihi ila Allah fa inna jahahu illa Allah azim yake ku tawassuli da annabi zuwa ga Allah domin ma alfarman annabi a gurin Allah ne girma ne ya faɗa haka cikin an kawo wannan maganar na da cikin mujallali na hudu shafi na ɗari da talatin dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da ɗaya sannan mu koma alhafizu ibn hibban hadisai da yawa da aka dace rawahu ibn hibban to ibn hibban shi ma ya ambaci tawassuli da annabi yakan ce idan wani damuwa ya dame shi in ji ibn ibn hibban kenan yace idan wani damuwa kana idza ahammahu amrun fasada qabra al-iman ali rida fayanqifu hammu yace idan wani damuwa ya dame shi yakan fuskanci kabarin imamu ali rida sai bakin cikin sa ya yayi kabila da alfarman wanda ke cikin kabarin shi kan manzon sallallahu alaihi wa alihi wannan cikin malaman hadisi sannan ibnu hajar al-asqalani sannan kowa ya san ibnu hajar shi ne yayi kai da yin shi ne ne mubaddal fikir fi musalahi ahli al-amr to shi ma malami ne na hadisi kuma gwarzo ne cikin gwarazan hadisi wanda idan ka shiga cikin littafin sharhul sharhi da yayi sahihul bukhari da suna fathul bari za ka gani kacce kacce tawassulin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi haka za al-hafiz ibn asakir babban malamin hadisi hafiz ibn asakir ka duba cikin arba'iyya nasa a cikin arba'iyya nasa yake ce ya muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi ya annabi muhammad ina samu gaba da kai zuwa ga ubangiji na to ba nan kaɗai ya tsaya ba har ibnu kathir ya yi tawakkuli da manzon Allah duba cikin al-bidaya wa nihaya bulum na uku shafi na ɗari da casa'in da biyu yake cewa as'alullah bi haqqi muhammadin wa ali ina roƙon Allah don darajar annabi muhammad kuma don darajar iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi to kaga ko anan muka tsaya waɗancan mutanen ba su ma san menene matsayin tausiri a gurin magabata idan kuma sun sani kin manzon Allah ya ce shi kuma dan za ka ji an ce muna muna tawassuli da Allah muna tawassuli wajen Allah da turmin zanin da wata mata ta kawo Allah ya biya mata bukatar ta turmin zani ta turo shi wajen tafsiri wannan abun yana da kiman da za a yi tawassuli da shi sun sun yadda da a tawassuli da amali salihat to dukkanin al'amalu salihat akwai wani aiki da kake da shi na gari wanda aikin ya kai ya annabi Muhammad wallahi mutanen nan suna suna suna rikice suna imoce mabiyan su ma suna imoce idan ka ji suna kai sun magana suna zakin baki suna kullu da littattafan da za su kafa hujja to ana san a rubuta darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga ta aka kai ma sai ka kawo magabatan da kake wanda suka ce tawassuli haramun ne baya ga ibnu tayyiya da mabiyansa da kuma ibnu abdul wahhab da yazo ya dada asa tsawon nan fitina din baya ga su ka kawo magabaci magabaci daya cikin a'imma a'immatul mazahib wanda daya da cikin su ko kuma magabaci sai cikin malaman hadisi wanda yake da tafiya akan harafin tauhidi da manzon Allah to haka imamu dari da kuke jin ana fadansa rawahu dari da rawahu dari to imamu dari shi ma yana da wuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna nan idan kana so ka gani ka duba sunan dari sunan nasa za ka ga har da akwai babin da yayi guda mai suna babu ma akrama Allahu bihi nabiyyahu a cikin wannan babin duk lokacin da ya kawo kafan annabi sai ya ce bidayi hada nabi inda Allah ya ce don alfarman wannan annabi a wurin Allah imam Bukhari Al-Hafiz al-Sakhawi shi ma yana tawassuli da manzon Allah a cikin maganganunsa har yana cewa wasilatuna wa sanaduna ila Allah Muhammadur Rasulullah yana ce tsanunmu tsakanin musanadin zuwa ga Allah shi ne sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana da cikin littafin fatwar mujib sharhi sharhin alfiyatul alfiya na hadisi alfiyatul firai wanda yana nan cikin mujalladi na hudu shafi na dari hudu da goma sannan ka tambayi imamu suyuti babu wanda bai san imamu suyuti ba cikin barazan hadisi shi ma to shi ma ya yi tawassuli da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin al-ittiqan في بلوغ القرآن يتوسل إلى النبي يكفي بجاه محمد وعالي يؤمن أن الله أن محمد الذي يعلم فدوب على الإتقان مجلد النبي شافي نعم صدق الجيم هل يعلم مسلسات ما نمسمى نمسمى فكان توسل إلى الله على إيمان sannan alhafizu tabarani imamu tabarani malamin hadisi ne kuma malamin tafsir qur'ani shi ma yayin da wasu da manzon Allah wanda in za a biya a mutum cikin siyarwa a lamin dubalari ya ambace su cikin mujallali na shafi na shafi na arba'in ya ce idan ya zo wajen kabarin annabi yakan ce ashakwa ilaika ya rasulullah ashakwa ilaika ya rasulullah ashakwa ilaika ya rasulullah ma'ana kokawan gare ka ya manzon Allah kuka na gare ka ya manzon Allah kuka na gare ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ka tambayi al-hafiz al-adili shi ma yana tawassuli da manzon Allah an kawo cikin kasbul kafa mujalladi na biyu shafi na hamsin da biyar yakan ce wa bi khayri khalqika lan azal mutawassilan yana ce ban gushe ba da biyayyen halittar ka annabi Muhammad mutawassilin da ke tawassuli da ke samun gaba ba a nan ba kara gaba ka sake tambayan waye alhafizu abul mahafiz alhafizu abul mahafiz bin hamza al-mutahi wanda mun ambace shi a baya alhafizu al-haytami alhafizu al-haytami shi ma yayi tawassuli da manzon Allah wanda an kawo cikin mazhabul zawadi da cewa as'alullaha bi haqqi muhammadin wa ali cikin mazhabul zawadi kodin na tara shafi na dari hudu da ashirin sannan ka kara gaba ka sake kawo zahabi zahabi dai yana daga cikin almajiran duru da biya babu wanda bai san zahabi wani cikin almajiran duru da biya zahabi shi ma yayi tawassuli da annabi da kansa bayan ya kawo matsalar da suka yi tawassuli da annabi cikin yawa a ranar jubalar da shi kansa zahabi yayi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa alihi wanda yana nan cikin siyar to kun ga idan muka lura da waɗannan waraza ne na hadisi kuma su ne ahlus sunna na gaskiya su ne suke ɗauke da sunnan manzon Allah da mutumunta tun da dama menene sunna me sunna السنة هو كل ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفية. سنة شيء ديك أبدا أكلم أنا أكلم النبي يا فلا. تو جامرة ويسن أبدا. dama sunna yana daukar hadisi kuma baki suke ce alkitabu wa sunna haka ce alkitabu wa alqur'ani ke nan wa sunna hadisi ke nan to ga marawaita hadisi wallahi tallahi ba wani hadisi sai da ya hana roƙon Allah don alfarman annabi wallahi ba wallahi ba wallahi babu adawa ce da ma'aikata sallallahu alaihi wasallam ya zama kenan idan kuma da haramun ne to su yi da annabi da ba za mu ji imamu ahmad bin hanbal yana umarni wa ɗalibin da da tawassuli da manzon Allah ba da ba za mu ji ba shi kun tabiyan ba mazhabin hanbaliya ke yi ba to imamu ahmad bin hanbal gashi nan a rubutun da ya tura ma ɗaya daga cikin almajiransa wanda ake ji masa almarufi ya tura masa cikin sakon da ya faɗa masa ya ce inna fil istisqa'i inna fil istisqa'i yutawassalu bin nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma inna fil istisqa'i yutawassalu bin nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace lokacin neman shayarwa lokacin da fari ya tsanani ana neman Allah ya kawo ruwa yace ana tawassuli ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ji imamu ahmad ibn hanbal ba shi ba imamu malik imamu malik sun munazarar da ta faru tsakanin da abu ja'far al-mansur me yace ma abu ja'far mansur lokacin da abu ja'far al-mansur ya tambayi imamu malik yace zai yi addu'a zai fuskanci kabarin annabi ko kuma zai fuskanci al-qibla me imamu malik yake masa imamu malik yace masa ya fuskanci kabarin annabi yake wa huwa wasilatu wasilatuka wa wasilatu abika adam alayhi salam yake shine wasila da shine dan ka kuma shine dan baban ka shi adam alayhi salam yana da cikin kitabu shi ba na kadi ya kitabu shi ba da yake kuke kuma ba mujallali na biyu shafi na 41 ba anan kawai da imamu shafi imamu shafi shi ma yana tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yana tawassuli da manzon Allah yana tawassuli da salihai cikin salihan da ke tawassuli da shi tawassuli da su yana tawassuli da Imam Abu Hanifa ga abin da shafi yake fara wanda an fitar da shi cikin tarihi Bagdala mujalladi na daya shafi na dari da ashirin da yace inni la atabarru bi Abi Hanifata وإذا أردت وإذا أردت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله الحاجة عنده كما تقول هذه حتى تقضى إذن هذا من إلى تبري إنا ديما البركة إنا توجه إلى أبو حنيفة yace idan wata bukata ta duniya ta same ni ina yin sallah raka'a biyu sai su zo wajen kabarin Abu Hanifa sai na daga hannu na roƙi Allah da ce Allah ka bani domin Abu Hanifa Imam Shafi'i yace bukata na ba ta nisa sai Allah ya biya muku ila da albarka ga ne fadin magana nan Imam Shafi'i shi ke fadin magana yana nan cikin cikin misali ko ban ba to ina masu kuka tawassuli da ban ina idan za ku ja da tawassuli da manzon Allah to gaba gaba ta za ku da magabata za ku gani magabatan su ne tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da tawassuli da manzo sahabbai sun yi sun yi istinqadi da shi sun nemi shayarwa da shi tabi'ai sun yi a cikin tabi'an mun kawo su tabi'u tabi'ina sun yi al'adimma sun yi malaman hadisi sun yi wanda idan muka shiga cikin malaman fiqh na mazhabin imamu imamu shafi za mu ga sama da malaman fiqhu bai kai babu wani malami ka kini da zaka kawo wanda bai tawassuli da manzon Allah ba wallahi ba القاضي الماروي القاضي أبو الدين أبو الحامد الغزالي الإبن بن عبد السلام تقي الدين بن لقي دكا cikin mazhaban mazhaban shari'a dukkan suna da ikrari da tabbatar da tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mazhaban Imam Malik Qadir Iyad mai littafin ashifa da ta'ayin hukumin Mustafa sallallahu alaihi wasallam akwai ibnu Abi Hamza akwai ibnu Al-Ilahi Al-Sallami wanda ke da littafi da ake cewa Al-Hikamul Adabiyya akwai ibnu Al-Hajj akwai Allamatul Khalil akwai ibnu Al-Khatib akwai Abu Hasan Al-Maliki duka waɗannan duka suna da ikrari da tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Ishaq Al-Khatib cikin mazhabar imam abu hanifa abu mansur al-karmani kamal bin humam ibn abi wafa al-qurashi al-hanafi duka suna da ikirarin tabbatar da tawassul ga manzon Allah ibn abi cikin mazhabar hanbali ne shaw abdul qadir jilani duka shi ma cikin mazhabar hanbaliya ibn qudama idan ka shiga cikin malaman lugha ibn sina ibn khaldun da makamantansu duka ba za su ga masu tawassul ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu lokacin da za mu ambaci wanda idan muka ce za mu ɗauki wannan na kuɗaɗen sai mu ƙara karatun mu ma na wannan watan zallan zallan hujjoji akan hujjoji da annabi Muhammadu za a kawo wanda dukkan ƙaryen mutum ne dai ya ja da hujjojin da fatan bakin sa amma ba dai ya da komai zan ya kare ta wannan abun ba da haka min yadda ana nema dan annabi dan haka Allah ya ba mu dan annabi Allah ya ba mu dan annabi su kuwa masu muzanta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to muna tafi za su gani ranar alkiyama babu mai shige ba babu mai tsira wallahi tallahi sai da alfarman manzon kuma babu wanda ya isa Allah ya ɗaga masa kafa a wannan ranar sai annabi Muhammadu ya ɗaga masa kafa ko wannan ranar da haka alhamdulillah ayan da ta kawo ga wannan falamma ja'ahu كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستكبرون على الذين كفروا suna neman nasara akan kafirai da wani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce falamma ja'u ma ardu kafuru da abinda suka sani karara yazo da ya abinda suka sani karara wanda abinda suka sani karara shine annabi Muhammad kafaru bihi sai suka kafirce shi fala'natullahi 'ala al-kafirin la'antan Allah ta tabbata ga kafirai da haka waɗannan mutane da suke rikitar da an kula mutane suke kawo rudani cikin jajilai da haka ke da cikin su ne gina yanzu wajen koyi su kuma ai abu da ya halakar da yanzu koyi su kuma kuma za su shiga cikin wannan dan idan faɗan magana ne dan gane da girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai sun faɗi maganganun da ya kasa wasu yin girma sahabbai sun ce aqulu bi rasulillahi ko atubu ila rasulillahi ko asfadiku bi rasulillahi duka amma duk irin wannan abin sun rubuce kuma sun sai falamma ja'ahu ma'a rukabun bi kuma lokacin da za a daura mutum falamma ja'ahu ma arzu kabru wannan hujjoji malaman cikin su sun san wa'annan hujjoji amma kabru ne sun kaje cikin wannan wa'annan abubuwa da ake faɗa na hujjoji dangane da girman Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka yau mun ware mata wasuri ne dan haka duk wata mas'alar da ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka zo kanta da mu bayyana wa mutane wanda ya dauka Allah ya taimake shi ya dauka ya amfani da shi wanda hujja ke nema ga hujja kwallo kwallo kar wani kar wani dan dan kwararo ya zai kawo maka wani wani hujja da turbishi ya ce maka wai wannan hujja shi ne da ne da ne da bara a cikin ko da annabi ga hujja a ayin qur'ani ga hujja a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu Allah ya kara mana tsammani yasa kana neman ahlus sunna da kake ka samu magabatan ba su suka kira kansu da ahlus sunna ba amma ɗabi'un su ya tabbatar da cewa su ahlus sunna ne. Samun kasance a ɗaya zuwa biyu yin addu'a insha Allah kuma kafin mu kai da tambaya mun yi manya manyan baki daga baya wanda suka kawo mana ziyara wanda sun zo a hotoshin alhamdulillah muna kuma a zuwa kuma mun ji daɗin wannan ziyara cikin Allah da manzon Allah musamman na shaida malam Yusuf na shaida malam malam Hamza na shaida malam Mansur na shaida malam Abubakar to Allah ya saka musu da alkhairi cikin wannan ziyara sauran yan uwanku da kuka zo da su duka muna muku kyakkyawan godiya kuma wannan zumunci da kuka sadar mana Allah ya sadar da wannan zumunci a gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am sai tambaya
alhamdulillah alhamdulillah ya ta kamar da kai ya fara masu lafiya da bisan bayan da mutu da ya ga wani haka kan farko sanarwa ne muhammad ala sunna wal jama'a al-ashariya roshi nigeria foundation of ala sunna wal jama'a al-ashariya roshi nigeria tana farin cikin gayyata ɗan uwa musulmai zuwa wajen taron muhadara in bracket lecture wacce wata cibiyar tafiya wa al'ummar musulmi mai take kamar haka ta biyu abubuwa ramadana ciki da waje wata ramadana wata abubuwa mai gabatarwa da kwakwabiwa aliyu doya in bracket aka koli bauchi mai tarihi Sheikh Imam Suleiman Umar Mungaz na biyu. Duniyar mutunci a yau a cikin gida Najeriya da waje, munakasha amma mai gabatarwa Sheikh Mustapha Baban Jiriya, kuma Chairman Shari'a Commission Bauchi. Mai tarihi Muhammad Mustapha Abdulkadir PhD Kebu, AKR Clinic Legal. Muhadara Lakshya za ta gudanar ne kamar haka. Ranar ishirin da uku wata Ramadana alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas. Daidai da Lahadi sha takwas da watan Shida, 2017 gobe kenan. Lokaci ƙarfe goma daidai na zafi wuri taro babban ɗakin taro na babban masallacin juma'a bauchi
Allah ya saka Allah ya ba da ikon zuwa na'am sai tambaya da biyu malam muna son mana ƙarin bayani a kan yana ke wannan da yawa kuma wani abubuwa ne suke jawo mutum ya yi da yawa na'am to alhamdulillah Allah ya taimake mu a matsala ta wankan janaba a dalilin da ke sa a yi wankan janaba shi ne mafarki ko jima'i ko kuma jinin haila ko kuma jinin nifasi wanda wa'annan abubuwa idan sun hadu sun samu ɗaya daga cikin wato wanda ke cikin addinin musulunci ko kuma shiga musulunci lallai ya zama dole ne wankan janaba misali idan ka shiga musulunci yau ya zama dole kai wankan janaba haka idan ka manta kai mafarkin mace sannan ka tashi ka ga manini a jikinka to shi ma za ka yi wanka sannan kuma idan ka yi ka sadu da iyalin ka shi ma za ka yi wankan janaba sannan idan mace ka ga abin da kuke gani na al'ada na jinin haihuwa shi ma za ta yi wankan janaba lokacin da ya ɗauke amma lokacin da ta gani ba za ta na sallah ba har sai ya yanke shi mai sarki da suka bar sallah sannan idan idan idan haka jinin haihuwa idan mace ta haihu lokacin da jinin ta ya yanke za ta yi irin wannan wanka na jinin idan da ake yin wankan shi ne za ka yi da farko za ka kawo ruwa sai ka wanke majalar da ke jikinka in ka wanke majalar da ke jikinka sai ka ɗebi ruwan ka yi alola da shi alolan marra marra wanke hannu sau ɗaya kuskuren baki sau ɗaya shefa ruwa sau ɗaya har zuwa ne ka ka idan da alula sai ka kamfaci ruwan a hannunka ka zuba a kanka ka wanke ka tuda ka tuda sannan ka sake kamfata sai ka yi kamfata uku bayan ka idan sai ka zuba a gefen ka na dama ka shuɗa ka goge ka tabbatar da kowane lungu ruwa ya shiga sannan ka fara ruwa a gefen ka na hagu na tare da shuɗawa ka tabbatar da kowane lungu ya shiga idan ka idan da wannan shine kayi wankan janaba kuma haka ake yin sauran wankan abubuwan da muka faɗi su a baya gaba ɗaya wallahu ta'ala na'am
Allah ya tambaya da yawa ta bayan yau mutum kuma yana cikin azumi da bayani sai da rana ya kwanta sai ya warke malam ya yi matsayin azumin da yake wanda yana cikin azumi ya kwanta sai ya tsinci kanta ya yi mafarki sannan kuma ga maniyi ya fita jikinsa to zai yi wanka ne ya tsarkake jikinsa kuma wannan mafarkin bai taɓa masa azumin ka ba sai dai idan maniyin ya fita ido da ido ya ganganta fitansa ko kuma ya yi abin da ya jawo masa fitan maniyin irzali din to wannan kuma kafara ta hau kansa Allah ya tsare mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to matsala dangane da sallar tahajjud sallar tahajjud ne na fila ce wanda Allah ya ya sunnanta akan harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yulqaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ya ce mutum a dare ka tsaya a cikin daren kai nafila wasu ma suka ce tahajjudi ma iya manzon Allah aka farka ta zuwa to yanda annabi ke yin tahajjudi ya kan tayar da matansa ne in ya tayar da matansa sai su yi sallah tare a ƙarshen azumi kenan yake tayar da su daga ashirin yayi sama wasu kuma suka ce tun daga farko ma yake tayar da su amma a goman ƙarshe ya fi tsanantawa tayar da sun yi sallah su su koma amma a fito masallaci a taru a yi jami'i a yi sallar tahajjudi wannan bid'a ne manzon Allah bai yi ba sahabbai ma ba su yi ba manzon Allah bai ba sahabbai ba su yi ba dan wanda ke da dama yake da ikon da zai yi tahajjudi a gida shi ɗayansa kuma zai iya yi malamai sun ce ya je fito ya yi a jami'i sai dai idan yana ganin in shi ɗaya zai yi ba zai iya ba ta gila da kasala amma in yana ganin jama'a zai yi yin kwarin gwiwa to babu laifi mai su ne a gani amma abin da yake bani mamaki shine kaga mutanen mu da suke yakin bid'a idan mun dauko lamarin mu na girmama manzo Allah da suke bid'a wannan suke bid'a wannan suke bid'a abin da zai baka mamaki ba ta san da cewa wa'annan bid'o'i bane ko kuma kowace bid'a ta halatta kai wannan bid'an abin da ya shafi girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan bid'an ce bai kamata ta yi ba nan sallan ajam sallan tarawih sallan tarawih bid'a ce bid'a ce in ji sayyidina Umar shi yake bid'a ce annabi so sai yayi bai sake fitowa ba sahabbai suka tambaye shi annabi ce yana tsoron a farzanta mu daga nan sahabbai annabi bai sake ba zamanin sayyidina abubakar ba a yi ba a yin tajammud sai dai wanda ke da iko bayan an idar da sallah ya tsaya ya yi wa innar rafa'o'i din ya shiga gida amma ba limami yake bi a yi tajammud ba sai a zamanin sayyidina umar bin khattab shine ya fito masallaci ya ga gusul gusul wannan daya wannan daya suna yin sallan jami'i suna kowa yana tarawih sayyidina umar ya ce me zai hana kwalu kuma mutum daya ai inda za kwalu kuma mutum daya da ne sai kuwa suka haɗu suka naɗa liman suka bi limani guda ɗaya sai da umar da ya zo wace gari ya ga sun haɗu suna bin liman da ya ce ni mutum bi da aka haɗu ma da Allah da wannan bid'a amma yanzu hajiyawa tsaban tsaban yadda suka ɗaure man bid'a yanzu da kuma yadda suka san duk yadda kun san duk yadda suka san da su da su gurɓata mutane abin da suke yi kenan yadda suka san za su gurɓata fahimtar mutane kaga sukan ce da sukan ce a tahajjud a turo musu da mata a turo musu da mata to kada wani ya yarda ya bar matansa da je sallar tahajjud na faɗa a karatun jiya yau ma ina nan da saba kada wani ya yarda ya bar matansa da je tahajjud in ya bar matansa da je tahajjud ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah in yana da iko yayi da ita tare a daki su biyu idan ba ta da iko ta yi na ta ita dai ko raka a bi kai ta yi ta hajji shi in ya ga dai je yayi je yayi a waje amma kada ya je bar matarsa ta fita sallan ba sallan ta hajji ba sallan farilla ma addini ne ce mata suna fita suna zuwa masallaci ba addini ya ce mace sai a dakin ta yafi mata daraja akan ta je masallaci to ina ga wannan ma kenan da ake rana ido na ganin ido to ina ga wanda ake cikin gani Allah ya tsaye Allah ya tsoro abin da muka faɗa ne Allah ya ba mu lafiya abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya kara mana kusanci da manzon Allah magabatan mu Allah ya gafarta mu malam Ibrahim zafi da dan uwa da mahaifinsa Allah ya gafarta musu Allah ya sada su da manzon Allah Maulan mu shehu na yiwu bauchi Allah ya bashi lafiya ya kara masa nisan kwana wanda suka ziyarce mu daga bayar Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka mu sarkin su da alkhairi sabila da masoyin annabi Muhammad ne bayan sarkin su ga sarkin malaman wajen su kuma duka a ilimin maulidi da su suke musharaka duka Allah ya saka musu da alheri a can wajen su akwai su malam Umar duka su malam Mansur malam Abubakar duka Allah ya saka musu da alkhairi barkatun manzon Allah Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam Buhari Allah ya saka masa da alheri wanda suka tsaya cikin gudanar da wannan tafsiri Allah ya biya musu bukatun su Allah ya bani akwai yan uwa da suka turo mana da neman addu'o'i wanda ba ba lokacin da zamu ambaci sunan kowa da kowa amma da yan uwan mu maza da yan uwan mu mata duk wanda ke da bukata Allah ya masa eh jinya Allah ya yaye masa albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد خير الدنيا وملك والخاتم لما سبق يا سر العبد والحمد والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والسؤال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. البخاري Malam Buhari, naka ne bai yi ko? Naka ne ya yi ko? Ina gana wajen ba.